أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alhamdulillah insha Allah kamar yadda karatun da ya gabata mun ji abubuwan da wato littafin ya kunsa tun daga babi na ɗaya nawa na ƙarshe kuma da fasalin lukan da ke kashin kowane babi shi muka kuma yi muƙaddima ta littafi yanzu za mu tsora a kan babi na farko insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم باب الأول بابي نقله ينا مغنى أكم مدخل لدراسة الأقيدة أشي مدخل kamar a ce mafari an gane ko mafari ne na wato dirasa ta aƙida madakalin da dirasa ta aƙidati mashiga ko ka ce mabari na wato dirasatul aqida wa yatakawwan min al-usul at-taliya wannan kuma babi ya kasantu da waɗansu fasalai da suke karkashi ga sunan masu zuwa malam yace fasalul awwal fasalin farko ma'anar aqida me ake nufi da aqida wa bayana ahamiyatiha da kuma bayanin mahimmancin ta bi itibariha tare da lura cewar asasan ita aqida ita ce fandisho ya koma alaihi bina'uddin wanda ginin addini zai tsayu a kai ka san duk ginin da ba fandisho to ka san wannan gini ba zai karko ba to shi sa ya fice tare da wato itibarin cewa ita aqida din nan ita ce wato asasan wani fandisho ya koma alaihi bina'uddin wanda ginin addini zai tsayo a kai sai alfasalu sali shi kuma masadirul aqida masadirul aqidati sahiha wato tushe ko mababbiga na aqida ingantacciya daga ina yake zuwa daga ra'ayin mutane ko daga ijtihadi zai yi bayani wa manhajin salaf da kuma yanda wato inda salaf suka bi fi talakiha wajen wato karɓarta daga hannun malamai wata hanyar suka bi fi alfasalin salis fasali na uku alimira anil aƙidaki wato inirafi kaucewa daga aƙida wasu bilis tawaki minu da kuma hanyar kuɗita daga wannan ne wannan su ne fasallika da suka kashin wannan bari za mu ɗauka kuma da daidai da daidai an koya ko zan ko alfasalin awal fasali na farko fi bayanin aƙidati wa bayanin ahaliyyati zai bayani akan mecece aƙida din kuma meye mahimmancinta bi tibari ha tare da lura cewa ita ce asasan wato fandisho ya komo alaihi bina'udi wanda ginin addini yake tsoruwa a kai isa dukkan manzanni da annaba idan suka zo aiki na farko shine dinawul aqida a kwashe dukkan wato wani tarkacen aqidu marasa kyau daga zuciya a tsebe su a zuwa akwai cewar wani abin bautawa ko wani abu da aka dogara da shi ko wani abu da ake ganin shi zai kawo alkhairi ko shi zai kawo rufin asiri ko shi zai kawo kaza ko zai kawo arziki duk a kwakwale wannan daga cikin zuciya cire su sai kuma a kawo kuma aƙida ta gaskiya a nuna cewa wa ina abuwa kaɗai Allah shi ne ya saka a cikin zuciya shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ce wa man yakfur bi taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wato wanda diya kafirce ma tsago saboda farko sai an fara kafircewa sannan a fara tabbatarwa isa kace la ilaha mun kace la ilaha me ma'anar la ilaha nafiyan jami'a ma yu'bad sai an kore dukkan wani tarkashin abin da ake bauta wa min dunin lahi kuma bayan Allah illa Allah ba sai a ce musbatal ibadatu lillahi tabbatar da ibada ga Allah shi zamana yake farko zai a bayanin mecece aqida za a yi bayani akan aƙida a lugha me ake nufi da ita sannan kuma a shari'a me ake nufi in mace aƙida sannan kuma da bayanin me ya muhimmancinta daga cikin muhimmancinta dai gashi an ce idan idan aka lura ita ce fandisho na farko da za a gina bina'u dina kai al-aqida lugha ko ka ce al-aqidatu lughatan aqida a lugha an ce aqida me ake nufi ma'aqulun min al-aqdi wata wato kalma ne da aka ciro lafazinta daga abin da ake cewa al-aqdi shine kullawa ko kudurewa wa huwa rabatu shay shine kulle wani abu hada shi a kulle shi da ake cewa aqdi shi da ake cewa aqdi nikahi daura aure saboda wani abu ne da wani abu aka hada aka kulla an fahimta ko shi ne aka ce an ciro wannan kalma ne min al-aqdi daga aqdi wa huwa rabadu shay ko kuma ka ce wa ataqattu kaza na kudirce kaza aqattu alayhi al-qalbu na daure zuciyata akan sa wadanili da kuma abin da ke cikin zuciyata nufina na kulle shi a cikin wannan ta abin yake cewa aqida wal aqida shi aqida din nan ma ya dini bihir insani abinda mutum yake yin addini da shi abinda mutum yake yin addini da shi ake cewa aqida to ko ta zama mai kyau ko ta zama mara kyau kar a ce ai wani ba shi da aqida kowa yana da aqida sai dai in ma aqidatun sahiha ko dai ta zama kuma aqidatun batila ko ta zama mai kyau ko ta zama mara kyau amma kowa dai da tasa domin kowa ka ta bi za a ga akwai abin da ya kuduce ko ma guda ma suna da aƙida ko na abu so kuduce a matsayin sun yi addini da shi to shi ne yace ma yadinu bihil insan shine aqida yuqalu ana cewa lahu aqidatun hasana kaga ni za a ce wani yana da kyakkyawar aqida ai ma'ana salimatun min ash-shakki kubutacciya daga wato shakku wanda babu wato kokwanto a cikin ta saboda shi kokwanto shi ma yana mai da akiya ta zama mara Isa Allah subhanahu wa ta'ala ce innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu ya Allah yake kadai mu'minai a wurin Allah wadanda suka imani da Allah da manzonsa kuma babu shakku a ciki wal'aƙidatu ala wal'aƙidatu amalu ƙalbi wato ita aƙida aiki ne na zuci ba abu ne wanda ke a bayyana ba abu ne na zuci wa huwa imanul ƙalbi bi shay shine imanin zuciya da wani abu kudurcewar zuciya a bisa wani abu wata sadiqahu bihi da kuma gaskatawarta ko kuma wata sadiquhu bihi da gaskatawar zuciya din da wannan abu wannan shi ake ce masa aqida wannan a lugar larabci kenan kamar yadda a turanci ana cewa definition go wannan an faɗa ne a lokaci kalmar larabci larabawan sun ce aƙida ne suke yi to mun ji abin da ake nufi aƙida a lugar larabci sai kuma shar'an a shari'a kuma idan an ce aƙida to me ake nufi shine ce wal aqidatu shar'an hiya al iman billahi وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره وتسمى هذه أركان الإيمان كما إلى وإن أنا تشمس أركان الإيمان ركن الإيمان أنت ركني shine wani abu da za a ɗauko wani abu a ɗora a kan ya kita rukuni kamar kafafun waɗannan ɗin su ne rukunin wannan barci inda babu wannan kafafun wannan abin filankin haka ɗora shi ba zai zauna ba ba zai iya tsayawa haka ba sai an ne dole sai an samu kafafuwa a samun su shine wannan su ne rukuni wayannan rukunan arkanul imani sittatun su ake ce musu aqida shar'an ko da an tambaye ka an ce ma huwa al-aqidatu shar'an ko istilahan sai ka ce al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi wannan sune aqida a shari'a sun ce aqida mun zuwa ke so a kudace a farko imani da Allah mun ce imani da Allah ba magana ce mutum kunin ce eh na imani da Allah ba a imani da Allah wani abu ne da za ka kudirci wanda wani shakku ba zai shiga ciki ba kuma sannan wani abu ba zai shiga itudu da shi ba shaki cewa imani ga Allah sannan imani kuma da mala'iku kai imanin cewa mala'iku wasu halittu ne na ubangiji wanda ya halicce su da haske ba sa ci ba sa sha kuma sa'an nan ba sa saba wa umarin Allah subhanahu wata'ala kuma sa'an nan mala'ikun nan akwai wanda aka wakilta su tare da kai su ne suke rubuta wato al'amuranka da rubuta tafiyanka da shi komai na da suna rubutawa an kafa duka har maganar da kake suna rubutawa suna joti duk iya maganar da ka faɗa sun safi har kwanciyar bacci sun rubuta to ana so kai imani da su kuma kai imani cewa ba 'ya'yan Allah ba ne su mala'iku halittun Allah ne bayan Allah ne tsarkaka to kai imani cewa kuma suna tare da kai suna rubuta aikin gari inda kake idan ka yi imanin cewa mala'iku suna tare da kai suna rubuta maka aiki ka yi da kai aiki mara kyau ba za ka yi da kai mara kyau ba ka yi da kamar ka yi babbar ma abin ba za ka yi ba domin ka san cewar to ai duk abin da na faɗa din akwai akwai mai rubutu na rubuta ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wani abu da kun zai furta na lafazi face akwai raqibu atidu shi zai rubuta haka nan kai imani da manzannin Allah manzannin Allah tun daga farko har karshe kai imani da su idan kai idan baka yi imani da ɗaya ba to duk shauran ka tsare ta su saboda haka sai ka imani da su gaba daya isa da ka ji ana cewa kazzabat qaumu ludi sai a ce lil mursali sai a ce mutanen sun karyata manzanni ai kuma zo da aka aikata ba aka aika musu me za ka ce sun aikata sun karyata manzanni to da kaida su manzanni sun karyata daya to duk sauran ka karyata su da ka dole ne sai ka imani da su gaba daya kai imani da manzanni wanda Allah ya aiko da su wato Allah shine ya aiko su bayan Allah ne manzannin Allah ne kuma ba dan Allah a cikin su an gane ko ba kuma dangin Allah a cikin su dukkan su bayan Allah ne an gane ko duk kowa a gurin Allah bawa yake ba wanda yake wato da a gurin Allah ko kane kowa a'a kowa bawa ne a gurin Allah in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda duk wanda ke sama ko a ƙasa face sai ya zo a matsayin bawa yake a wurin Allah shi ba ɗa ne a wurin Allah ba ba kaza ne ba a'a kawai bawa ne haka za ka yi imani bayan Allah ne zaɓaɓɓu da Allah ya zaɓe su nagartar sannan ka imani da littattafan da Allah ya saukar wanda Allah ya saukar da attaura da injila da zabura da alƙur'ani ka imani da su littattafai ne daga Allah subhanahu wata'ala amma a yanzu haliyan wanda za a bi a yi shari'a da shi shine alƙur'ani kadai idan ka ɗauko a taura kai addini ta so baka yi ba idan ka ɗauko abin da ake nema kullum kai imani da su littattafan Allah ne Allah ya tokar da su kuma duk abin da ke ciki gaskiya ne amma yanzu ba da shi za a bauta wa Allah ba ana fahimta ko sannan kai imani da ranar lahira a ranar lahira akwai abubuwa tun daga kabari akwai azaba a kabari akwai kuma rahama a cikin kabari akwai azaba akwai jinsi a cikin kabari akwai mala'iku masu tambaya a kabari sannan kai kai kai imani da tashin alkiyama akwai hisabi akwai waye dukkan imani da su wannan shine imani da lahira kuma ba wai da baki ba aikin ka ne yake nuna ka imani da lahira mutumin da ya ci kayan wani aka ce kaban a lahira ya ce eh ana baka a lahira ai bai imani da lahira ba ko akwai alamun bai imani da lahira ba idan ka gama mutum yana ta cutar mutane ina ta cutar mutane baya tunanin komai bai imani da lahira ba domin wanda imani da lahira ina tsoron wato haƙƙi ya zama akwai ga haƙƙin wani a kansa isa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka zo kace ya rasulullahi galar si'ir wato farashi ya hawa a madina ala tusaddin lana ba za ka yi mana farashi control ba manzo Allah sai sallallahu alaihi wasallam a'a inna Allah huwal musaqqir Allah shine yake sa farashi shine alqabilu albatil shine mai yalwatawa shine mai kuntatawa kuma yace ina jin tsoron kada wani gobe kiyama ya zo ya kama ni da wani abu na gajin shi shine neman haƙƙin sa gobe kiyama don na jin tsoron wani wannan wa yake faɗa ka manzo Allah sai sallallahu alaihi wasallam to duk wanda yake jin tsoron wani ya zo yana neman wani haƙƙin sa a gobe gobe kiyama ba zai zo zalunta mutane ba to shi sa aka ce iman da lahira sannan ka imani da kaddara khairihi wa sharri ka imani da kaddara alkhairin sa da sharri dukkan su min Allah daga Allah ne kasancewa wannan abin da ya faru daman can wato rubutacce ne Allah ya rubuta zai faru sannan kuma kasancewa abin da daga ya faru sai da wato yaddar Allah abin ya faru idan Allah bai dai faru ba ba zai faru ba ka yi imani cewa inna ma a faɗaka lam ya kulli shi baka wa ma a sabaka lam ya kulli ku tsiyaka duk abin da ya same ka to kai imanin cewa daman can an rubuta wannan ya same ni abin kuma daga ga ya kubce ma baka samu ba kai imanin cewa daman an rubuta ba zan samu ba shine imani da kaddara kai da yiwa shar dole sai kai wannan wannan shine ake cewa da su arkanul iman da suna da dalilai a cikin alqur'ani akwai wanda zai kawo mana dalilin a cikin alqur'ani نعم دين أقرأ كتب الأمر نعم أي. نعم أي كاتو كامو هني سو أما كاتن أبو الناس ba shi ne dalili a kan ba amana rasulu ma amila a ba dukkan ku da muna maka cewa dalilu ala hadhihi alkani sittatun Allah subhanahu wa ta'ala yace laysal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birru man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin guda nawa kenan ka faɗa nan guda biyar ka faɗa an gane ko walakin albiru manamana billahi dai kenan wal yawmi laqil wal malaikati wal kitabi wan nabiyyi no kenan da biyar kenan cikon na shidan kuma ina cikin karshen suratul kamar Allah subhanahu wataala yana cewa inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar kowanne abu muka halice shi bi qadarin da qaddararsa wannan shine dalilin wa'annan arkana cikin alkur'ani guda shida su ake ce musu arkanul iman su ne ake ce musu al'aqidatu shar'an wato a shari'a an ce aqida ko wa'in su ake ne fahimtu ba za mu ci gaba wa shari'atu ita shari'a tanqasimu ila qismaini ta kasu zuwa kashi biyu itiqadiyat wa amaliyat akwai abubuwan kudurcewa su ake ce musu intiqadiyat abinda zuciya ta take kudurcewa akwai abinda kuma gabbai ce take aikatawa shine ake ce musu amaliyat fal itiqadiyat abubuwan da suke na shari'a na kudurcewa hiya allati la tata'allaqu bi kayfiyatil amal ita ce wanda ba ta da dangantaka da kaifiyar aiki ko ruku'u ko sajada ko ai duk ba ta da alaka da wannan مثل اعتقاد ربوبية الله ba misalin kudircewa rububiyar Allah nan ce rububiya shine kudirci cewan Allah madaukaki shine ya halicci duk halittu gaba daya kuma sannan shi yake da mulkin halittu duk gaba daya kuma ɗawainiyar halittun dukka kulawansu yana hannun Allah shi kadai shine ma'anar rububiyya a gane ko to kudirciya wannan rububiyya ne da samu da rashi da waye ni a cikin rububiyar Allah subhanahu wataala kudircewa wannan cewa baya ga kowa sai ga Allah sannan kuma wujubin ibadati sai wajibin ibada kun shine uluhiyya nan kaga ya kawo a kasabul tauhidi kenan a gani akwai rububiyya akwai uluhiyya wa tiqadi baqiyati arkanul iman da kudircewa shauran rukunin imani din nan guda shida to wa'in almazakura wanda muka ambata a sama kaɗan dinnan to su ake ce musu al-itiqadiyat wato samma asaliya ana ce mata kuma asaliya tace asali tace tushe amma yanda yawa za ka samu daga cikin musulmi ka ce menene rukunin imani mafi yawa ya daga cikin musulmi wanda ba su sani ba su da yawa wa'anda ba sani ba su su suka fi yawa sun ko inda suka ji sun nimmin kama wa'anda eh amma kowa yana da bakin ya iya zagi yin izala kuma da bai zai iya karanta komai ba a duniya da za ka ce da shi dala karanta mana yan tsirorin nan sai dai ka harbe shi eh amma ya iya zauna ya ce ai kaza kaza kaza ai kaza kaza makiya manzon Allah ne sun ci kaza sun ci kaza Allah ka wawan fahimta to za mu ci gaba sannan malam ya ce wal amaliyat amaliyat kuma hiya ma ya ta'allaku bi kayfiyatil amal shine abin da ya ta'allaka da yanda aiki yake kasancewa kamar sallah ayi ruku'u ayi sajada zakatin ko kuma a fidda zakka duk wannan amaliya ce wasawm ko kuma azumi wasair al-ahkam al-amaliya da sauran hukunce hukunce na aiki duk wannan su ake ce musu ash-shari'a amaliya sannan akwai shari'a itiqadiyya wa tusamma far'iyya ita wannan shauran ayyukan ita ake ce mata rassa ita kuma wancin amaqiya a a aqidiyat tace asaliya tace tushe gindin bishiyar su kuma shauran wa'annan su ne su kuma alfar'iyyat su ne rasa an gane ko haga bishiya idan ba reji za a huta a ciki za a huta ba ta idan kuma ba gindin bishiyar a samu reji eh a ce kun garar sa duka sunan sun kore shar amma ba gindin zai yiwu sau da komai sallarka ba ka da aƙida ba ka yi aikin banza kake yi a gani baka kaman baka komai kenan isa malaman suka ce shi tauhidi duk wanda gobe kiyama bai zo ma Allah da tauhidi ba to sunansa bai bauta wa Allah ba kwata kwata ma bai bauta wa Allah ba ko goshin sa ya huce saboda sallah bai bauta wa Allah komai ba komai azumin sa komai sadakar sa komai duk bai ba ko ko ya ji haji sau 100 duk bai ba ya zama fanko isa Allah subhanahu wata'ala idan zai faɗi sakamako sai ya yi maganin imani man amila salihan min zakarin wa unsa zai ce mai kuwa muminin dole sai mumin ba hukunin kayi aikin ba a sai ka zama kuwa muminin sannan kuma Allah subhanahu wata'ala shi kuma baka ladan aikin da kayi shi sa idan ka kwatanta su da reshe da gindin bishiya ne da resa akwai wani zai rabu da wani ba wanda ba su rabu ba ita gindin bishiyar idan ba reshe ita ma dai har yanzu bata cika ba amma da sauki ba mamaki ta iya tsorowa daga baya amma ba za a taba ganin reshe ba gindin ba ko ba zai taba yiwa ba shi sa aka ce idan mutum ya mutu yana da imani ko kwayar zarra ne to zai fita daga wuce gobe alkiyar saboda wannan tushen ne a yi sa a gari amma ba taba ce ga mutum da sallolinsa sun kyau amma ba shi da imani ba zai yiwu ba Allah ku fahimtar da mu za ka a daure a dai a samu a na haɗa littafin nan da kowa yana zaune karka yi da kai fashi ba kai tilka siha tilka sihatan wa fasadan to su kuma wayannan aqidat nan akwai kyawawa akwai munana da ka za ka tare da wani aqidarsa mummunar aqida ce mu ma mutane muna ta kai a wannan mummunar aqida ce da shi ko ma'ana abin da ya kudurci abu ne mara kyau akwai kuma na ce kai wani yana da kyakkyawar akida shi sa ke tilka ai waccan amaliyar nan a cikinta akwai sihatan wa fasadan akwai inganci akwai kuma baci sai ke cewa fal aqidatu sahiha aqida ingantacciya hiyal asasu ita ce fandisho alladhi yaqumu alayhi din wanda addini zai tsayu akai a tura shi akai ya doro to aqida sahiha kenan wata shirku ma'ahul a'mal kuma ayyuka su zama sun inganta tare da wannan aqida mai kyau domin ba ita to duk ayyuka ba su inganta ba kama qala ta'ala kuma yadda Allah ya ce kaman kana rajul qa'a rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada duk wanda yake fatan ya samu kyakkyawar haduwa da ubangijinsa to ya aikata aiki na nagarta amma kar yi shirka da Allah da komai a cikin ibadar ubangiji ya zama cewa cikin ibadar da kai babu wato sofa ne na shirka a ciki mun samu sofa ne shirka a ciki to aiki ya rushe ai Allah baya su man asharaka ma'i gairi taraktuhu wa shirkuhu duk wanda wato yi tarayya da wani na a cikin ibada a cikin ubangiji ce to taraktuhu wa shirku sai kyale hidi da can zai da shi da shirkarsa Allah mu zai karba wa qala ta'ala ha ila ya Allah madauki shi wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asharakata la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin Allah ta'ala yace lallai mun yi wahayi gare ka mun yi wahayi zuwa ga waɗanda suka zo gabaninka idan kai tarayya da Allah to duk ayyukan da zaka yi sun lalace zaka tashi daga cikin ka tashi kuma ka kasance cikin waɗanda suka yi asara suka yi tabe suka suka rasa aikin su domin da zarar mutum ya shigar da shirka cikin aikin sa to ya asara aiki Allah ya ce qul hal nabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yusnuna sun'a Allah ya ce ko kuna so na ba ku labari wayanda suke mafiya asara a ayyukansu wanda suka aikinsu ta lalace suna tsammanin sun yi aiki kuma ba su yi aikin ba to me zai janyo haka malamai suka ce sun yi shirka a cikin aiki ko sun yi tarayya da Allah a cikin aiki su ko kuma sun yi aikin ba yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi ba to sun zama asararru a cikin aikin su shi Allah subhanahu wataala yake ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi da ake cewa hausa suke cewa wai a tauna tsakuwa eh don aya ta shiga taitayinta ai annabi sallallahu alaihi ba zai shirka da Allah ba Allah ya kiyashe shi amma Allah subhanahu wataala ya ce wa laqad uhiya ilayka mun yi wahayi gare ka mun gaya maka a cikin wahayi wa ila allazina min qablika mun kuma gaya wa inda suka zo gabaninka cikin wahayi duk mun gaya kowa yanda muka gaya maka dinnan su ma annaba duka an gaya musu aka ce la in asharakata idan kai tarayya da Allah a cikin aikinka la yahbatanna amaluka aikinka zai lalace wala takunanna min al-khasirin ka zama daga cikin wanda suka yi asara wannan Allah yana yin ina gaya mu ga Allah irin wayannan dan ya zama wato tsoratarwa ga mabiya domin shi wannan abin Allah ya san ba zai yi ba Allah ya kubuta da domin shi ba asumi ne daga sabo ma bare shirka an gane ko amma tare da wannan Allah ta'ala sai ce da shi to idan kai kaza kaza zai faru Allah ka fahimtar da mu an kawo jami me za a kashe ba mai ne ga za mu ci gaba to to ita ce aqida sahiha kenan e ba ku mai matayi wa qala ta'ala Allah madaukaki yace fa abudillaha mukhlishan lahu din ku bauta ma Allah kuna tsarkake addini gare shi ala lillahi dinul khalis yace ala lillahi dinul khalis ku saurara kun ga addini tsarkakakke da aka yi ba shirka a ciki to shine kawai addini da yake kasancewa ga Allah ala lillahi dinul khalis fa'budillaha mukhlishan lahu din ka bautawa Allah kana tsarkake addinin ga ubangiji ala lillahi dinul khalis fadallat hadhihi al-ayat al-karima sai wannan aya mai girma take nuni wa ma ja'a bi ma'ana ha da abin da ya zo da irin ma'anarta wa huwa kathirun suna da yawa ala annal a'mala akan cewa lalle ayyuka la tuqbalu babu ana karban su illa idza kana khalisatun min shirki sai ya zama in ta zama ta tsarkaka daga barin shirka ba shirka ce dukkan ayyuka babu tana karbuwa sai face an tabbatar da babu shirka a ciki wannan yasa cikin hadisi aka ce duk ranar alhamis da ranar litinin ana sikirinin ubangiji yana sikirini a gani nan ba sai shekara shekara ba a duk ranar alhamis da litinin sai ubangiji ya sa a yi sikirinin ayyukan bayi duk wanda aka tarar ba shirka a cikin aikinsa sai a ce to an musu gafara in dai ba shirka cikin aikinka to an muka gafara a sikirinin nan da wanda za a yi a tabbatar waye aikinsa da shirka a ciki waye aikinsa ba shirka wanda aikinsa ba shirka sai a ce to wa'annan duk an gafarta musu sai dai idan tsakaninka da abokin dan uwanka akwai gaba ba kwa magana to ku ba kwa cikin wanda za ku samu gafara sai a ce ku saurara wa'annan sai lokacin da suka shirya ko da ba shirka su a cikin aikinsu to su ba su samun gafara sai sun shirya saboda aiki idan akwai shirka a ciki to ba za a karba ba sai an same shi aiki khalisan min shirk Allah ka ba mu ka taimake mu yasa kace a ringa yin addu'a ana roƙon Allah ya kare mutum daga shirka Imam Bukhari ya rawaito a cikin Adabul Mufrad wata rana Abubakar da wani sahabi na manta wani sahabi ne sun je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake gaya musu cewa shirka ta ɓoye a cikin ku ta shiga dunku ta kunji ne bakwa ganinta ta dabibin namli kamar tafiyin tururuwa a cikin zulumatin layin a cikin duhun dare kuma ala safa a kan kuma dutse kuma ha'ilayen sai abubakar ya ce ya rasu da layi ai muji muke shirka shine ka je ka dinga bauta wani abu kana dingula goshi a gabansa ki a'a sai ku mai dace shirka ta ɓoye a cikin ku kamar yadda tafiyan tururuwa ta ɓoye muku a cikin duhun dare akan bakin dutse sai ya ce amma ko kuna son gaya muku wani abu wanda idan kuna karanta shi zai tafiyar muku da ƙanƙanuwan shirka da babban shirka duk Allah zai yaye muku suka ce gaya mana ya rasu shi da kuma ce Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam Allah ka kubutar da ni game da yin shirka ina sane kuma ka yaye mini wato yin shirka gafarta mu abin da na yi ban sani ba to idan kana karanta wannan kullum to sai Allah ya yaye maka shirka qaliluwa wa katiba fahimtu ba ku sai mai kokari ai na ji ma malami hizbul muslim ya kawo mana addu'ar ko sai da kasala ba a yi to a dinga yi amma za a haddace ai ba wahala kuna laumai ni a'udhu bika min an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la kuna wahala hada shi wannan a wannan wahala hada shi da hada shi kullum mutum ya dinga ko a sajada ma kai ta faɗa wa ubangiji don Allah ya yi maka shirka dan tabbas idan ka mutu a cikin ayyukanka akwai shirka Allah ba zai maka gafara haka yake kuma ba zai fata ba inna Allah la yaghfiru ay yushrika bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha saboda haka dole ne mutum ya mai da hankali akan neman ya zan tsira daga shi wannan shi ta haga kullum ta Allah wato su ahlus sunna wal jama'a tun daga sama har ƙasa kullum kokarin da suke kenan a gyara mutane aqida zama sun samu kyakkyawar aqida domin idan ba ita kai asara duk wannan ba su ne suka yi wannan ba a gani wannan wanda yi salihu fauzan bin fauzan ko to suna daga cikin a sama to kuma har ƙasa an ka to kowai na manufan kenan a gyara mutane a ƙida ko islamiyu za ka ga in ya shafi ahlus sunna ne za ka ji abin da ake karanta ana ta ƙoƙarin a gyara yara a ƙida tun ma wasu girma ba ana karanta musu littattafai da za su gyara musu aƙida don kada mutum ya taso da ba aƙida rubatacciya ina haɗa Allah ina ina haɗa shirka a cikin bautawa Allah domin da zaran ka ɗai sakar da wani ɗan sofa ne na shirka a cikin aikinka to Allah ba zai karɓi aikin ba ya zama ɓatacce aiki kafin su ka sai mun yi da gaske don ya zama cewa mun yi wa gyara wato ayyukan mu ba wai sunan kurin ka daga cewa ni kaza ne ba a'a kai kokari a aikace tabbatar da ke kai haka din kake domin idan ya zama kullum kullum da baki kan ke fada ba ka wani kokari kuma na gyara aqidarka na gyara ayyukanka to sai ya zama kai asara kuma rayuwanka jama'a na fahimta ko to Allah ka fahimtar da mu za mu ci gaba insha Allah da yasa ya ce a cikin aqida akwai wato siha akwai kuma fasad akwai kyakkyawa akwai mummuna da haka muna magana akan ya za mu ya za mu kida da kyakkyawar mu kuma kubuta wato daga mummuna kowa ya samu kyakkyawar aqida ya rabauta da ita kafin da mutuwa za ta zo masa فدلت هذه الآية الكريمة وما جاءت بمعناها wannan aya babba ta zo ko tana nuni da ita da waɗanda suka zo da ma'anoninta cewa lallai ayyuka babu ana karɓansu matuƙar ba su tsira daga shirka ba daga nan ne ka na ihtimamin rusul sai ya zama wato damuwar manzanni mai da hankalin manzanni salawatullahi wa salamuhu alaihim shine islahul aqida shine gyara aqida sai zama wannan shine damuwansu shine mai da hankalinsu awwalan a farko abu na farko da suke fara kenan fa awwal ma yad'una aqwamahum ila ibadatillahi wahdahu farko abu da suke kira mutanen su al'umman su shine zuwa ga bautar Allah shi kadai kar ai tsofani wa tarku ibadata ma siwahu da kuma barin bautar wani Allah din kamar yadda Allah ya ce a cikin alqur'ani ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت حقيقة بعثنا من تاير أشكن قوة الأمة منذ abin da manzon yake cewa ku bauta ma Allah ku nisanci gumaka to su gumaka suna dewa eh dewa gumaka suna dewa kamar yadda malamai suka ce wa tawagit kathirun wato ɗakutaye suna da yawa amma ru'a sa'ahun hamsatu manya-manyan su guda biyar ne waye da gaya mana biyar ɗin nan ru'a sa'ahun sagut yawa malam na farko iblis sai kuma wanda aka bautawa ya yadda ake iya yadda a bauta masa hannun kuma wanda yi da awar ilimin gaib to malam ya faɗo uku ya ɗan kakare wa zai cika biyu kada ya faɗo uku don abin da malamin suka wula suka ce ruwa a sa'ahun kamsatu to ya kawo uku wa zai cika biyu ya kuka shiru ne na ai ya faɗa na da wanda wanda yake kira zuwa abauta ma wani Allah wa huwa radi ba ya faɗa mala yau wato ga wani ya cika daya ya ce shi ne wanda ya hukunci da wani abin da ba shi Allah ya saukar ba shi ma yana cikin wato tsago saura daya a yi da cika daya malam ko ka tuno ka cika mana dayan to shi ma bai tuna ba to ya da cika mana dayan yanzu abin da za a yi duk gaba ɗaya an ba ku assignment ku kawo biyar ɗin nan kowa ya kawo mana biyar ɗin nan ya kawo a cikin gari wa qawagitu kathirun wa ru'asa'ahum khamsatun sai ka kawo khamsatun ɗin nan ka ce akwai abu kaza akwai abu kaza akwai abu kaza akwai abu kaza Allah za mu ai mun gama kuma an ba da assignment ne kowa ya ji ko yawwa a yanzu a dinga karatu ana bashi ana mantawa da shi ai ko za ka manta da wani karatu to karka yi ta karatun aƙida ka manta kullum littafin aƙida suna suna kwibin fulanka kana dubawa ba shi kinan kullum ka je ka zubar da su ba kuma ka yi kokari ka samu wanda za ka dinga koyawa shi ma zai taimaka maka an bayin dago yawwa wa kullu rasulin kowanne manzo ya kulu awwal ma yuqadabu qaumahu farkon abin da yake fara wa mutanansa magana da shi sai yace ubudullaha malakum min ilahin ghayr ku bauta ma Allah ba ku da wani abin bauta da ya cancanta bauta wa sai Allah kawai to da ku duk abin da kuke bauta wanda bai cancanta bane amma duk abin bauta ne cancanta to babu sai Allah shi kadai qala hanu ita ce annabi nuhu ya faɗa وهود ده أنب هود وصالح ده أنب صالح وشعيب ده شعيب وسائر الأنبياء da kuma sauran annabawa da ƙaumihin ga mutanensu kowanne abin da yake faɗa kenan ya ƙaumi ibudullah ma lakum min ilahin gayru ya ku wato mutane na ku bauta ma Allah shi kadai ba ku da wani abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah kawai duk abin da ka bauta ba Allah ba bai cancanta ba kai zalunci وقد بقي بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد البعثة ثلاثة عشر عاما النبي صلى الله عليه وسلم يا زونا wato a maka bayan Allah ya aiko shi shekara goma sha uku yadda unnasa ina kira mutane ila tauhidi zuwa tauhidin ubangiji wa islahil aqida da kuma gyaran aqida da annaha al asas domin ita ce fandisho allazi ya komu alaihi bina'uddin wanda ginin addini zai tsayo a kanta isa abu ce su shi ƙur'ani kashi biyu ne akwai wato ƙur'anin maki akwai ƙur'anin madini to ƙur'anin maki kawai yana magana ne akan wato islahul aqida to za a gyara aqida sannan kuma islahul ƙur'anin madini shi kuma yau da cikusan shauran kuma ibada da shauransu isa da ana zuwa a maka gagani ba wajen ku sallah ba ba a ce a yi haji ba ba a ce a azumi ba ba a ce a fudda zakka ba duk ba a ce a yi wayan nan ba saboda yanzu magana aƙida kawai yake samu aƙida a kwashe duk tarkashe daga zuciya a mai da Allah shi kadai shi ne aikin da sai da aka shekara goma sha uku ana yi yana dawowa maka kuma a madina kuma to daga nan sai kuma wato abuwa suka na ibada kuma suka fara aka wajauta sallah kiran sallah umarni da kyakkyawa da hanyar da mummuna hajji azumi duk da shauransu sannan suka shigo da zakka amma a ƙur'anul maki ko ana magana aqida ne ana maganar tauhidi da islahul aqida ko maganar da ake kenan summa yattajihuna ba'da zalika ila amru ila ila al-amri bi baqiyati awamirid din sannan kuma daga baya aka kuma wato fuskanci wato sauran al'amura kuma na addini na kuce-kuce addini amma wannan shekarun da aka yi gaba ɗaya a maka maganar tauhidi ne ake yi da maganar islamu laƙida ba cewa a yi ibada ko a yi wani abu babu wani allah ku fahimtar da mu da haka yana da muhimmanci sosai mutum ya mai da hankali a kan ya ga ya gyara aƙidansa ya zama ya kuɓita daga wato shirka a cikin ayyukinsa ta hanyar takatsantsan da kuma addu'a takatsantsan da kuma addu'a kullum mutum yana dubawa yana kula idan ba haka zai zama kana ta aiki aikin kuma sunansa warwararren aiki da ya aikin warwararre ne don a samu tsira daga wannan insha Allah za mu mai da hankali sosai domin kai wannan fasali na farko a cikin babi na farko na kuna auna samir na na kuna na'am to malam yace mu tsaya a nan to mun tsaya insha Allah in Allah ya kai mu kuma karatu na gaba sai mu shi fasali na biyu eh
an tashi da akwai taimako daga Allah na an ajiye hauko na na gudanar da hakan sannan eh nan akwai wata magana kuma a layi to eh fassara wannan aya da usulul salata ya kawo eh lallai manzo ya zo muku min min anfusikum a wata kira'a daga cikin kawunan wata kira'a kuma ta ce min anfasakum daga mafiya tsadar ku eh shike na abin da kake nema eh shine laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum duk abin da zai shi muku tuwa ƙwarya to yana damun sa baya san duk abin da zai cutar da ku shine azizun alaihi ma anitum harisun alaikum min tsananin kwaɗayi ne akan ku ku zama shiryayyu don ku tsira ku shiga aljanna harisun alaikum sannan bil mu'minina ra'ufur rahim Allah ya ara masa wannan suna cewa ra'ufur rahim ne hima wato shi game da mu'minai mai tausasa musu ne da kuma jin kansu ne shikenan yawa Allah ka kwanci ta mun tsallake layi guda a cikin karatun namu to karanto shi ka ji mu ji wannan muka tsallake kare shi ne a tuni na iya nan ya tsaya ya ce wa islahul aqidati thumma yattajihuna ba'da zalika ila al-amri bi baqiyati awamir din iya nan na tsaya a tsaya na faɗa yi iya abin da kuji na karanta iya abin da na littafin ya kawo ke yawa wa kadihi tazal du'at ko eh gaskiyar ku lokacin da aka ce allazi yaqumu alayhi bina'uddin da aka ce wa kadihi tazal du'atu wal musrifuna fi kulli zamanin hazawal anbiya wal mursalin fakanu yabda'una bid'awa ila tauhid wato duk masu da'awa a kowanne lokaci da shauran masu gyara to su ma sun fi saitin annabawa shine kadistahaza sun daidaita sun fi saitin annabawa wajen fara kiran mutane zuwa ga tauhidi da gyaran aqida an fahimta ko shine aka ce wa kadintaza addu'at addu'at jam'u ne na da'i masu da'awa dukka wal muslihuna da masu gyara fi kulli zamanin a kowane lokaci su ma kadini kaza hazawal anbiya duka dauko ka hada su sun yi bisaici wato ga annaba ana jigo wal mursalin da manzanni fakanu sai suka zama yabda'una bi da'awa ila tauhid kuma suna farawa da da'awa zuwa ga tauhidi wa istilahul aqida da kuma gyaran aqida fahimtu shine iya abin da muka tsallake wannan ne gaskiya ne kuma yatajihuna mun karanta yatajihuna suka aka fuskanci daga nan kuma sai su fuskanci me ya rage kuma yanzu sanin sai a koma sauran al'amura kuma nan kunta a jini amma farko san tauhidi a samu aqida mai kyau daga sannan ku sai a dora kuma to ya za a yi kaza ya za a yi kaza ya za a yi kaza ku amma kar ya zama an fara koyar ibada amma ba aqida kaga an zama kamar yanzu kamar mutum ya so ya ce bishiyar sa za ta fara da rigina babu ba gindi kaga ba zai yi ba eh to wani ce wai gaba tana cikin dangogin shirka gaba ba ta cikin shirka sai dai tana hanawa Allah ya mutum gafara sikirin nan da ake ranar alhamis da ranar litinin na ayyuka a ga cewar suwaye ba shirka aikinsu a mutu gafara to ko da an samu aikin ka ba shirka a ciki amma kuma tsakanin kai da wani akwai gaba wani musulmi to shikenan sai wannan ta hana a mutu gafara ko kuma a cikin aiki alaikum salam eh kamar wata shubha ko me karamin shirkoki na'am eh suna tauye masa addini haka ne eh misalan shirkoki kanana akwai riya shi shi yana yi don mutane su gani ko don san a sani ba don Allah ba na ga ɗaya daga ciki kenan ko ko mutum ya samu wani abu yana ganin kokarinsa ne sa ya samu shi ma shirka ne karba an gane ko ko mutum Allah ya kiyaye shi wani abu yana ganin wata kwarewa ce ta sai za Allah ya kiyaye shi ko mota ta ta za ta kife sai wani ya ce kai akwai shakin direba in ba dan direban nan ya kware ba ai kai da adan labari ya sha bamban kaga dole yana cikin shirka eh amma ba ta fidda mutum daga musulunci ba irin wannan shirkar amma dai wannan shirkar tana ciki ita ma dai wanda Allah ba zai gafarta mutum ba don aiki Allah da ya zo maganar shirka kudin gora yayi gaba ɗaya kurum da ce babba da kalman sun ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha abin da yake ma dun zalika ai abin da bai kai shirka ba ka fahimta ko yawa Allah ya gane da mu da ya san an baka sallama da wancan da kuke gabarwa abin san ka bayyana ba a dole ya san mutum ya daina an kaga mu da hijin ka ce salamu alaikum yanzu ya san ba gaba ki ne kuke gaba da ka ce salamu alaikum a gani kaga wani ka ce salamu alaikum wani an ta lafiya shi ke ai ya san cewa to in kana yi mina ina dauka mai abu shi ya shika wani ya daga hannun can da eh eh eh wani ce za a gani mutum yana kyawawan ayyuka to amma za ga munanan ayyukan su bayyana shi babban aiki la'alla za ga aikin nasa shirka ce ko ba shirka ba shi shi mummuna aiki a ba kowane ne shirka ba a gani wa amma zai iya zama kaba'ir babban zunubi kuma har mutum da gaina maganar cewar to ba sun ce a hada lahira wata ba hada lahira ne to kaga dole akwai alamun rashin imani da lahira a shi ma wannan zai zama warwarewar aqida ne domin duk wanda isha ku kamar tashin kiyama ko hisabi to kullum kalmar ta warware hisabi zai zaki kalma ko da shakku ka ji a ranka cewar za a hisabin nan ko da gaske ne kuwa za a buce a taya mutane ka ji kaje kana hanya haka ne kuwa to wannan ya kai ka sake kalma kalmar ta warware sai ka tabbatar cewa za a tashin kiyama ko za a hisabi ba da ba biyu yadda kan za ka kwanta kai bacci ka tashi haka ina nan za a mutu duk kowa zai mutu kuma za a yi za a tada mutane kuma a yi musu hisabi akan ayyukansu kullum yujazi bi amali kowa ya mutu hisabi sai ya bi aiki kuma wanda ka cuta duk zalunci Allah ba zai bari ba hatta akuya da akuya sai Allah ya yi zali akuya mai kaho ta cike mara kaho da gobe kiyama ita ma sai a yi mara kaho a yi mata kaho taka taka sai ta rama wancan suka shikenan an musu samu mutane masu masu dukan dabobi suka dinga kare dabobi wannan shi ake ta fasadi fil ard ina cikin barna a ban kasa eh ka kama dabba ka karya ta ko ka kashe ta ina cikin wato fasadi fil ard bai kamata ba mumini bai kamata ya haka ba domin dabban nan ko da zuwa ce sai da adi za a gani ba da akwai tana da wanda ya mallake ta to wanda ya mallake ta ne ya kamata ya tsare ta bai tsare ta ba ya barta ta zo sai ta adi ta ga ba laifin ta wani yasa kaga hikiman da aka fito da ita mutum ya kama ta sai ya kai wa hukuma in ya je gurin yan sanda shi kenan sai ya ba da dubu biyu sai ya karbi wa kuyar ta gobe ya sake ta ba kaga kai ba kai baka cuce ta ba hukuncin ya koma kan wanda ya sake ta kaga shi ne shi kenan to amma akwai akwai abu wanda yake shi kaida a musulunci wani lokacin ya ga bayan da kake tsammani haka abin yake ba. shi abin da yake a kaida a shari'a abin da dabba ta yi ta'adi a gonaki da daddare shi ne masu dabbobin za su biya amma yin ta ta'adi da rana wannan mai gona ne laifinsa ne shi ne bai da ya tsare gonansa haka ƙaidatu isa da ce ma a fasadatul mashiya bin laili to fa'ala rabbi ala ala fa'ala rabbiha wa ma a fasadat naharan ala sahibul har yana rigin masu gonar su ne wanda za su gonar yin su hakura eh a ban wasu shanu ake nufi ba masu shanu daman dole su bi su a yi eh kamar yanzu dabbobin da ake sakin su a ce an saki dabbobi sun je gona sun yi tari to inda sun samu ne a ka'ida shi kowanne mai gona zai zai tsare gona shi ne a ka'ida ke ba zai bari wata dabba da zai masa ta'adi ko dai nemi mai gadi ko ya samu kare ya koya masa jira in sun zo ya koye su wannan shine abin da shari'a ta sani to amma wa'annan abubuwan da ake ana an yi an sa su ne a matsayin urfi ne eh kowanne guri suna da wani urfi nasu mu urfi a nan shine idan damuna ta yi to duk masu dabbobi su daure shine urfi kuma an yadda da haka kowa ya yadda da haka shi kenan suna kowa ya yadda da haka wannan urfi din kuma bai ci karo da shari'a ba don bai warware ba shi kenan sai a kyale shi a wannan uruki idan dabbobi sun yi ta'adi kawai mai dabba ko dai ya biya ko kuma a kai dabbar gurin hukuma ya je ya ba su kudi ya karbi dabbar amma wannan da ake a daddatsa mata sawaye ko a yi mata duka wannan haramu ne a ya sha bamban da wannan su masu kiya suna suna bin dabbobinsu kuma suka yi ta'adi ya gaga suna ganganci zuga mun ganci suka ya kamata su biya abinda suka yi ta aiki eh misali bai haka da gane yi
idan a cikin wadda ba su abin da ya zama na kuma ba wa zai kuma shi kuma shi ma ainihin haramun da zai kuma ai wancan ta wancan tahziri ne akwai tahziri a musulunci tahziri ne tsoratarwa ne eh yanzu misali ba ya ce idan kai sata a yanke maka hannu ba idan ka saci rubun dinari ne rubun dinari ya kai kudin hannunka inda za ka je yanzu a asibiti a ce a maka hannu iya nan dubu nawa za ka kashe kuma duk da haka ma ba zai irin wannan ba amma da aka zaka je a maka wani na dabara na yan robobi sai ka biya dubu ɗari amma ka ce idan ka sata a yanki maka hannu kawai tazir ne ƙolatarwa ne a idan kar ka kuma kuma kar wani ma ya kuma alaikun salam eh da ma tazir a hannun hukuma yake ba ganin mai dabba ba ba wai abin da dabbar ta ci aka biya ba a'a wancan gargadi ya kai masa dan kare hukuma ta kota ba wai wancan abin da ta yaga shi aka biya ba eh eh wannan ba zai iya cewa ta ci halal ko ba ta ci halal ba an bai zago amma su a kaidar su hukuma wanda suka yi tahzir ne suka yi maka saboda na farko ne kai kaga ba dukkan ta zai ba saboda dabbar ka ta yaƙi wani yayi a gona kaga za a dake ka ba amma kuma ka cutar da wani domin kuma a barka ka ci gaba da cutar da shi to sai a ce kawo wani abu wanda zai maka ciwo gobe ba za ka kuma yadda a sako ta su cutar da wani wallahi ba zan iya cewa ga yadda ya kamata a yi da shi ba tunda a shari'a ba a taɓa samu cewar ana karɓar wannan din ba to amma duk da lokaci yakan zo shi hukunci yana canzawa wani lokacin da canza zamani in zamani ya zo sai zama abu ya canza ga wani akan wani abu yanda abu yake haka yi kuma inda ibn al-qayyim yana bayan cewa al-hakamu tuqayyir su hukunce ku sukan canja hasabul azmina wal amkina gwargwadon yin zamani yadda abubuwa suka zo ko kuma yadda wato guri gurin yake yanzu zaka muna muna maganar guri ne da kuma zamani amma asali a shari'a yana take babu a ce wannan ba abinda kullum take ku ake afice idan dabbobi su yi da aidi da dare masu dabbobi su biya idan sun yi da aidi da rana wannan asarar mai gona ce wannan shi ne asali abin da aka sani eh eh eh yawa a ita haziri jaziri ko haƙƙin gwamnati haƙƙin hukuma ne shi da take wannan haƙƙin ta ne ta yi haziri gwargwadon yadda take ganin wannan tazirin zai tsoratar da mutane kamar yadda na faɗa ba biyan mai gona a kai ba wani ya yi magana tun da ya koyi ya ba ka nuna magana sai ta zama ba magana ba ne shi dai gaba ce kawai hannu kana gaba da yau gare na ba ya ce me bambanci mutum za ka yi masa sallama an shiga dama mun ba ka dama ba za ka yi masa sallama ba amma dai dai wata mu'amala kuma ba kwayi to ga abin da tana nan ne ya danganta da kuma su mutane da kuma tsara su yanzu abokin ka da kun je mu'amala da shi amma mun haɗa ku sallama amma ba ku mu'amala akwai gaba kenan amma wannan ke kullun gama gari ya ga gari daman can ba wata hulɗa kuke da shi ba abin da ke haɗa ku sallama ne kenan sai sallama shi kenan halal amma wannan ke dama an san da kuke sai kuma aka ce an kaga wani ya ce salamu alaikum nan da kaga dama amma ba ku wata mu'amala har zuga ba kuke eh ainihin ya yi na mal'amali bin ya yi wacce da imani ne ainihin mal'amali bin ya yi ba wai kun shi ke ne idan kai abu ya warware ba a sai ka yi niyyar Eh. Eh. Eh. ai wannan kai idan kaga wani kai salamu alaikum shikenan ya amsa kala bi amsa ba ya amsa ai eh shi abin da yake tafiya ce to ga wani saboda gabar babansa ya mutu ya je masa gaisuwa bai amsa ba shi kowa wasu ta mutu shi bai masa gaisuwa ba kuma an koya masa mutu ai kuma zuwa ya mutu ta ajiya amma dai ya ki amsa wannan gaisuwa dole dai sai ya yi gaba ina da mishari da gai ai sallama ko yadda musulmi ne kullum salamu alaikum ba shi nan ba wanda yake neman shari da kai kai sai ka nemi alheri da shi shi ne ya yi sunna ke na yi idan yana neman shari da kai kai sai ka nemi alheri da shi lalata wajen saurara akwai wata magana lalata shi mana